haji yin haji daga wanda za a yi masa haji hukuncin yin haji daga wani menene hukuncin yin haji daga wani wannan sabon hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahad zuri ya karbo daga sulaiman ibn yasari ya karbo daga abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas yace Faruwar na basin ya kasance shi ne abin kuturtawar manzo sallallahu alaihi wasallam wato shi ke kan dabba ɗaya da manzon Allah manzo Allah ya tura shi a bayan dabba da yake kai sai wata mace ta zo masa daga Hasam wato daga bani Hasama tana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallama Fauriya yana kallon matar ita ma kuma tana kallon sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya hadu yana juyar da fuskar farlo yana juyar da shi ila shakil a zuwa ɗaya bangaren matan nan suka ya rasulullahi hakika abinda Allah ya faranta game da haji sarki ubana yana tsoho babba ba shi da ikon tabbata bisa taguwa na yi haƙƙin a maimakonka ya ce kwarai kuwa wannan ya afu ne a hajjin bankwana ya afu ne a hajjin da manzo sallallahu alaihi wasallam wato ta bankwana wanda ita ce hajjin da ya a musulunci wato a shekara ta goma daga hijira ba a sami wato malamai da yawa sun tabbatar da cewa yin haji daga wani yana inganta kusan ba saɓani akan wannan illa iyaka sai wanda yake bai bai da zai koyi fata shi ne za a za a yi koko a iya ma wanda yake shi yana da rai kuma ba wai ya kasa ba to anan ne aka samu sabani kamar wajen malikawa ta ce ba a yi sai ga wanda yake wato bai bai bai da rai ko ya kasa kamar shi wannan amma wanda duk zai iya to ya zama masa wajibi shi da kansa ne amma ba wani ya je masa ba ba a ce wani ya masa ba to amma wasu malaman suka ce a ko shi din ma a yi zuwa a yi masa mata abin da yanzu sai bar usura game da wanda aka yi tsare shi da a duwin da abokan gaba wanda ya fita ce da abokin gaba ya zama abokin gaba ne ya tsare shi to Ubangiji ta wani hadisi ya karbo daga Imam Malik yace wanda aka tsare shi da abokan gaba ya yi harama da haji amma sai kafirai ko wasu suka hana shi shiga maka ballanta na ya kai aikin hajjin ya zamo abokan gaba sun tsare tsakaninsa da ka'aba to shi zai ta halluli da makomi ya soke hadayarsa ya aske kansa inda aka tsare shi inda ya samu daga nan ne lissafi ya karasa ba ba za a ce ya rama ba ramuwa ba ta kansa wato ne yana daga abun da yake an samu bambancin fahimta tsaro tsakanin malamai a game da hukuncin wannan to wa da sani an malik ubangiji lafiya min hadisi ya tabo daga imam malik labari ya isar masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta hannu ne da shi da sahabban abu da jiya wato wato dan shekarar da suka zo za su yi umra mutanen Makka ba su yadda sun ba su sun shiga ba suka aka yi sulhun hudaybiya suka soke hadaya suka aske kawunan su suka yi tanadi daga kowane abu da za ya haramta gare su duk wani abu da za ya ya haramta gare su suka yi tahalluli daga gare shi kafin a ce sun samu dawaki da ka'aba kafin ma a ce hadaya ya kai gare su wato a ce hadaya ta kai ga ka'aba kafin a ce hadaya ta kai ga ka'aba sannan ba a san cewa Manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya umarci wani a cikin sahabban su ne da cewa lalle ya sai ya aika da hadaya cikin makka. Bai umarci wani ba daga wanda suke tare da shi cewa sun sun rabu wani abu. Ba ce sun dawo sun wani abu ba a shi shi kenan in sun yi ta'anuhin ba dole bane akan sai sun yi umra shekara mai zuwa ko a kan nan ubangi na kuma hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga abdan kumara abdan kumara ya ce a game da wato wato sanda ya sai zuwa makka yana nufin umra a lokacin da ake rikitar abdulhamin zubairu idan aka tsare ni daga shiga kaba daga zuwa da kaba za mu aikata kamar yadda muka aikata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi harama da umra saboda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi harama da umra ne shekarar hudaybiyya sannan kuma daga baya abdullahi umara sai ya sake tunani a game da lamarinsa ya ce amuru ma lamarin haji ba amuru ma illa wahidu lamarin haji da lamarin umra ai duk ɗaya ne duk tafiyar su ɗaya abu biyu ne wanda amma duk tafiyar su ɗaya sannan yawan ya ga sahabbansa ya ce da su ai lamarin haji da umra ba wani abu ne sai ko abu daya ko abu daya ne ina shaidar da ku cewa ni na dora wa kaina haji tare da umra ya hada ma ya harama da hajjin tare da umra sannan sannan ya ci gaba da tafiya har ya je ga ka'aba ya zama mutum ba a tsare shi yadda da yake zato ba ya dawasi dawasi daya ya ga cewa wannan dawafin guda ɗaya ya isar masa ba sai wato daga halcin da umra ya ba da hadaya imam maliki ce wannan shi ne tsarin da yake abin bi a wajen mu a cikin duk wanda aka tsare shi da abin kura ba irin yadda aka tsare manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa amma wanda aka tsare shi ba da abokan gaba ba to shi ba ya ta hallubi sai ya je daki idan rashin lafiya ce ko wani abu ya tsare shi to wannan dole ta hallubinsa sai ya je ka'aba wannan yana cikin abin da su malikawa suka tafi a kai wanda da yawa daga malamai sun bambanta da su a fahimta a nan abin da yanzu game da wanda aka hana shi ya ƙara sa ka'aba ya hajji ko umra alhali abin da ya hana shin ba wai abokin gaba ba ne ba abokan gaba ba ne ubangi na ta bin hadisi ya kabo daga imam malik ya kabo daga ibn shahab zuhuri ya kabo daga salim bin abdullahi ya kabo daga abdullahi bin humaira abdullahi bin humaira ya ce wanda aka tare shi daga tsara sawa ta aba da sabon rashin lafiya baya ta halluli har sai ya yi tawaci da kaba sai ci gaba da zama da haraman tsawon rashin lafiya ba a ce ya ta halluli ba sai ya yi tsaye tsakanin safa da marwa idan a wannan halin ya bukatu zuwa sa wani abu daga tufafi wanda ta zame masa dole ko ya bukatar zuwa magani to jin sa babu ko amfani da maganin ko da da turare a cikinsa wanda da amma kuma wajibi ya ba da fidiya Ubaidu Allah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Yahya Sa'id yawa labari ya yi masa daga Aisha matar Rasul sallallahu alaihi wa sallam cewa ita ta kasance tana cewa wanda ya harama ba abin da yake sa ya ta hallulu sai sa'aba zuwa sa'aba wanda na ta min hadisi ya sako daga ya gaba da ayyuba ya ɗan hadisi na a jami'in iyali ya karbo da kawar mutum da mutanen masana da ya daɗe ya daɗe a masana ya ce za su yi zuwa makka har ya da nake tafi a sashen hanya sai aka kare shi ya na aika zuwa makka a tambayoyin a sannan akwai azanu abbasin a makka da azanu umara da manyan malamai ba wani a cikinsu da ya mai rangwame cewa na iya ta hallule na zauna bisa wannan bisa wannan ruwan har wata bakwai sai da na samu wa cinyata wata warke bayan wata bakwai na je ne umra shi ne ne ta hallule da ita Ubaidullah ce amin hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Ibn Shahid Zuhri ya karba daga Salim ibn Abdullahi ya karba daga Abdullahi ibn Umara Abdullahi ibn Umara ya ce wanda aka tsare shi alhali bai kai Ka'aba ba da sababin rashin lafiya shi baya ta halluli sai ya yi dawafi da Ka'aba sai dawafi da ya yi dawafi da Ka'aba duk da ne wanda zai yi yana rashin lafiya wajibi ne ya saurara har sai ya samu lafiya sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ubaidu za ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hamdu sa'idin ya karbo daga sulaiman ibn yasarin cewa sa'id ibn huzafata wanda yake daga banu mahazun daga qurayshawa dabbar ta da shi a sashen hanyar masa alhali yana cikin harama ya tambayo daga ruwan da yake kansa gurin da yake wato suwaye malamai a wajen fasa ala man yaji alal ma'in da zai kana alaihi anil ulama'i ko wata ruwayar fasa ala man yaji alal ma'in da zai kana alaihi ya tambayo ruwan da yake wajen inda yake dinnan ya sauka inda ya kare dinnan wane ne yake a cikin malamai a wajen a wajen da abdullahi na umara ya samu abdullahi umara da wa abdullahi na zubairi da abdullahi na zubairi da marwan ibn al-hakami ya ambata musu abin da ya same shi cewa gashi ya taho amma ya faɗi ya kare to baki ɗayansu sun mace shi magani da abin da ba shi da makawa sai maganin da shi in ya so ya bada fidiya idan ya sami lafiya eh tamara ya wuce umra sannan ne zai ta daga haramarsa wato sai ya yi umra kenan sannan kuma baki wajibi ne ya zo da hajji shekara da zuwa daman shi ya yi harama ne da hajji wai huji ya ba da masai saramin alhaji abin da ya sauƙaƙa gare shi na daga hadaya imam malik ya ce abin da wannan ne lamari yake a wajenmu a cikin wanda aka tsare shi ba da abokin gama ba hakika sai na marar da haddad ya umarni ya umarci a ba ayyuban ansari da abbarar da aswadi yayin da hajji ya tsere musu wato sun yi harama kafin su zo an yi tsayuwar arfa sun ka je ka'aba ko suka je arfa ranar sallah an yi tsayuwar jiya sai sai da na umar ya umarce su ke ta halluli da umra in ya so sai su koma sun yi ta halluli su koma muta hallilai sannan kuma su je su haji a shekara mai zuwa su ba da hadaya wanda wanda bai samu abin da zai hadayar ba to sai azumin kwana uku yana cikin haji ya azumin kwana bakwai idan ya koma daga hajjinsa wato idan komo ga iyalinsa imam malik ya ce dukkan wanda ya zamo an tsare shi daga haji bai samu ya yi haji ba bayan ya riga ya harama ko dai da sababin rashin lafiya ne ko da waninsa in ko kuskure lissafi ne kuskuren lissafi ne ko ko wata ne ko ya gare shi ya ya ba abu musaru ya zama abin tsarewa ne hukuncin sa hukuncin wanda aka tsare abin da duk ya wajaba kan wanda aka tsare shi ke wajaba a kansa an tambayi imam malik daga wanda ya harama a makka da hajji sannan kuma karaya ta same shi ko ciwon ciki muta harifu mai tsanani ko mace ce da take wato nakuda nakuda ta same ta yace duk wanda wani abu daga cikin wannan ya same shi a cikin waɗanda ka ambata za a ɗauka cewa an tsare shi ne daga ka'aba abinda yake kakan wato samun abin da yake kan baki wanda suka zo daga nesa yake waje ba a kansa ko da yake ya yi harama ne daga makka amma dai hukuncin sa ɗaya da su idan aka tsare su wato sai ci gaba da zama a cikin harama ba shi da damar ya ta hannu ne sai ya yi umra Imam Malik ya ce a game da mutumin da yake ya zo yana da umra ya shigo makka da niyyar umra a watannin haji har yayin da ya gama umrar sai ya harma da haji daga masa sannan kuma kafarsa ta kare ko wani lamari ya same shi ko wani lamari ya same shi wata wannan lamarin ba zai ba shi dama ba ya fita tare da mutane ya je gurin tsayuwar arfa imam malik ya ce ina ganin ya ci gaba da zama a yayin da ya warke sai ya fita zuwa hillu sannan ya dawo makka ya dawafi da kaba wato ya fita hillu ya yi harama shi wannan ya zo ne da tamattu'i ya zo ne mutamatti'a yanzu ya gama umra amma kuma bayan ya gama umra kafin a ce ya yi harama sai wato kariya ta same shi ya ko wani lamari da ba ba zai bai da ikon ya je arfa da sababin wannan lamarin yasa yi tsakanin safa da marwa sannan ya tahallule sannan kuma wajibi ne zo ya haji shekara mai zuwa ya ba da hadaya Iba ma da ce a cikin wanda ya harma da haji daga makka sannan ya dawafi da kaba ya sa yi tsakanin safa da marwa sannan rashin lafiya ta same shi bai sami ikon ya je gurin tsayuwar arfa ba tare da mutane imam malik ya ce idan hakin ya tsere masa idan yana da ikon ya fita zuwa idan ya sami iko in lafiya ta dawo masa sai ya fita zuwa hillu ya shigo da umra ya dawafi da kaba ya sa yi tsakanin safa da marwa domin tawafin da ya na farko ba manufarsa ya yi shi ne don kumra ba ya yi shi ne tawafin kudumi wannan ne yasa zai sake wani tawafin wajibi ne a kan sai je haji shekara mai zuwa da kuma ba da hadaya idan ba mutumin masa ba ne rashin lafiya ta same shi da tattare tsakaninsa da ya je wajen tsayuwar arfa ya dawabi da kaba ya sa yi tsakanin safa da marwa sai ya ta hajjuli da umra ya dawabi da kaba wani dawafin kuma ya sake maimaita sa'i tsakanin safa da marwa domin dawafinsa na farko a wato da sa'ayinsa ya yi nufin sa ne don haji wajibi ne a kansa ya zo shekara mai zuwa ya haji kuma ya bada hadaya wato wannan annabi umratin din wadafa bil baiti a hada suke shi ya zo makka ba mutumin makka bane daga nesa ya zo ya zo makka da niyyar haji to ya yi dawafin gudumi ya yi sa'ayi sai kuma rashin lafiya ta same shi wanda da sababin rashin lafiyar nan ba zai iya zuwa arfa ba za ka ce hannabi umrati wajibi ne a sannan a kan sai ta hannu da zuwa da umra ya za a iya zo da umra shi ne ke tawafi da ka'aba wani tawafin daban ba wancan tawafin ba wancan tawafin ne tawafin kudumi ne ba tawafin umra ba ne sannan ya sake wani sa'ayi tsakanin safa da marwa domin wancan sa'ayin da ya yi shi ne da nufin haji ya shi ne dan haji yanzu ko shi ba haji ne ba zai yi tahalluli da shi zai yi tahalluli ne da umra shi yasa wajibi sai ya sake wani sa'ayi sai ya sake da wajibi ya sake sa'ayi sannan ne sai ya tahallulin kuma wajibi ne akan sai zo ya haji shekara mai zuwa kuma ya bada hadaya to abin da ya zo a game da ginin ka'aba wato tsarin ginin ka'aba a ya yake ya ya ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahid zuhuri ya karbo daga salim ibn abdullah cewa zan dan ma mutum na biba kar sindiki ya ba abdullahi umara da labari daga aisha wato irin wannan hadisin yana da ban mamaki saboda shi Abdullahi Umara da aka ba wato aka ba shi labarin wanda ya ba shi labarin tabi'i ne ya ko shi sahabi kuma shi tabi'in da ya ba shi labarin ya karɓo ne daga sahabiya kaga da galibi sahabi ruwaya daga sahabi shi ne mafi yawa amma a ce sahabi ya ruwaya daga tabi'i shi kuma tabi'in daga sahabi to wannan kaɗan ne kamar yadda ya faru a wannan hadisi to ta ta samu tabi'i ya shiga tsakanin sahabbai to na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yanzu ba kya ganin cewa mutanen shi lokacin da suka gina Ka'aba sun rage daga ainihin harfashin annabi Ibrahim yake yake ya rasulallahi me zai hana ka mai da ita musu sa'a harsashin annabi Ibrahim ka sake gina saman Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, In ban da cewa mutanen ki ba su dade da rabuwa da kafirci ba, ba su dade da shigo musulunci ba, da na aikata haka, da na aikata haka. Ya ce, Sai Abdullahi Umar ya ce, Wallahi in dai Aisha ta ji wannan daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama to ni ba na zaton cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya bar sumbanta rukuni guda biyu ne wanda ke wajen yi to isma'ila sai ko dan cewa ka ba ba a cika shi ba bisa sashi annabi ibrahim wato daga wajen yi to isma'ila an rage sai yasa wa'annan kawaidan ba na asali ba ne wannan rukunin na nan ba na asali ba ne amma na can wajen hajarul yama'a rukunul yamani da kuma ta hajarul aswad to sun suna nan a yadda annabi ibrahim ya gina ubaidullah ya ce amin hadisi wato duk shawa abin da yasa suka rage din kudin da suka tara ne ba su kai ba domin sanda suka yi nufin ginin ka'aba sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 25 yadda shi aka yi ginin wannan ginin na Qurayshawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi to kudin asan nan da suka dora wa kansu cewa duk kudin da za a tara na ginin Ka'aba ka a hada da kudin mace da ake tuhuma ta ko tana wata banna ba ka a hada da kudin kaza ka hada da kuɗi kaza ka hada da kuɗi sai kuɗin da yake an tabbatar halalli to sai zama duk kokarin da kai akan tsara kuɗin ba kai ba da yasa suka ga dole sai sun rage don suka ce za su gina su bi harfakin annabi ibrahim to kuɗin ba za su kai ba wannan yasa sai suka rage wato suka bar wajen hindu isma'ila nan da asali a cikin ka'aba yake da a cikin ka'aba yake shi yasa aka ce ba daidai bane a sallah ta farilla a ciki wato idan za a yi sallah ta farilla a hindu isma'ila to dole sai an dubi wajen ka'aba amma idan a cikin ka'aba ne to ko ina ma a iya duba ko a ko ina a iya duba wajazat fariratun fiha wa fil hijri fi ayyi jihati to to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kokarin rasu rarrashin su ya zama bai rusa ba sai ne yake zai rusa ne da ita yadda take sai hankalin su ya tashi sai hankalin su ya tashi to wa ta sani an malik wanda ka mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shafin da uwata ya karbo daga mahaifinsa cewa aisha uwan mummune ta ce ni ban damu ba na yi sallah a hijiru isma'ila ne ko a cikin ka'aba yin sallah a cikin hijiru isma'ila kamar sallah ne a cikin ka'aba domin hijiru isma'ila din nan bangare ne na ka'aba yanzu ƙuraitawa ne suka fi da shi saboda kudinsu ba su kai ba kudin ginin ba su kai musu ba Ubaidu lafiya min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa ya ji min shahadu zuhuri yana cewa na ji sashen malamanmu yana cewa ba a tsare hijir Ismaila ba ya zama mutane sai dai su jawabi daga baya sai ko dan nufin ya zama mutane sun hada ka'aba da tawafin ya zama tawafin da suka yi duk ya hada duk ka'aba amma idan da za su fita hijir Ismaila ya zama wani bangaren na ka'aba ba su hada da shi ba a tawafin kuma zamanin abdullahi zubairi da ake cikin rikice-rikice garin harbinsa aka harbe shi da mai jaujawa sai wato wutar da take kan mai jaujawa ta kama a gabinar ka'aba wannan ya dawo wajen ya kone kamar wasu bangarorin suka rushe to sai a sai nufin ginawa sai ya gina shi bisa kawai da ibrahim shika-shikan annabi ibrahim to da hajjaj ya kashe abdullahi bin zubair ne nasara a kansa sai ya ce ai wannan abin da abdullahi bin zubair ya ba daidai bane waye ya ce masa ya rusa ne da shi haka sai ku abdullahi bin zubair ya aiki ne da hadisin da ya ji wajen yar uwar mahaifiyarsa ita ce aisha sai ya sa shi hajjaj sai ya sake rushe kaba ya gina ta bisa tsarin ƙurayshawa to zamanin imamu malik رضي الله تعالى عنه من أليف من سورية الإمام مالك بنا روسا كأبا با ميد إتا جنن النبي إبراهيم باري جنن النبي إبراهيم إن shi annabi Ibrahim kofin ma Ka'aba a kasa aka yi ta yadda kowa zai shiga amma Qurayshawa su ne suka kofar daga sama dan sai wanda suka ga dama ya zamo shi zai shiga Ka'aba sun yi haka ne dan ya zamo sai wanda suke so shi zai shiga Ka'aba sai Imam Malik yace da Halifa Mansur kar ka taba bai dakin nan ina ganin in ka taba shi yanzu ka rusa gobe ta yi ai wani sarkin sai kuma ya ce ai kai da kai wannan ginin ba daidai bane an mai da kaba ta zamo abun wasa shi yasa ki gane yanda yake yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi yanda yake dinnan ta riko da ya ce ba haka asalin ginin yake ba to kai ma ka hakura ka gane shi ya yadda ya gane shi yasa ginin hajjaji ya ci gaba da zama har zamanin wato turkawa zamanin turkawa zamanin wani daga cikin halifofinsu wajen hijira ta dubu da talatin da takwas sai aka yi wani ruwa gagarumi a makka ya zo ya shiga ka'aba ya rusa bangwayen ya guda biyu ya rarrake ɗaya ya zama ɗaya ne da a cikin bangwayen ka'aba yake yana tsaye kyamfinsa amma sauran ukun dole sai an sake ginawa to sai aka yi kira manyan malamai da kuma masana gini to sai aka samu su masana ginin nan suka gami kan cewa in dai ana so a yi ginin ginin ya kwari to sai an rusa wanda yake ma lafiya lauɗin an ɗauko ginin gaba ɗaya su malamai sai aka samu sabani tsakanin su ibn illana yana cikin su ne sharhin riyadu salihina shi sai goyi bayan kada a rusa wanda yake lafiya lau a kyale shi a ɗauko ginin iyaka waɗanda suka rushe ko wanda yake yayi raunin to amma a ƙarshe wasu malaman suka goyi bayan a haka su kuma masana gini suka tsaya tsayin da kafewa in dai ba haka aka yi ba to ginin fa ba zai kwari yadda ake bukata ba yasa a ƙarshe dai sai da aka rushe ya dukkan wannan din aka sake wato wanda an gama wajen hijira ta dubu ɗaya da arba'in yasa wannan ginin na kaba yanzu kusan shekarunsa ɗari hudu ɗari hudu ba ɗan kaɗan wannan gini na kaba na su turkawa ginin turkawa ne wa min ba'din haza qad badal baita kullahu muradu bani usman fa shayyada min raunaka yanda shi kansa ibn illahi yake faɗa a wani wata kasida ta sa ya sa wannan ginin wato nan in hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in ta zo to ya zama da gama shi shekara ɗari hudu kenan an samu shekara ɗari hudu kenan daidai da gama wannan ginin wanda ka'aba take kansa a yanzu to ayan wato su ya ta wajen goma sha ɗaya da farko an ce mala'iku sun ta fara gini sannan annabi adam sannan shesu annabi shesu dan annabi adam sannan annabi ibrahim sannan kuma amalikawa sannan jurhu sannan quraishawa sannan wato a shi abdullahi bin zubairu sannan hajjaju sannan wannan na muradu din kaga ya kai guda goma kenan to wannan su ne wanda suka gina ka'aba ya kade yadda malaman tarihi suke faɗa ila ya kasu masana tarihin suke faɗa cewa ginin da ake faɗa kafin na annabi ibrahim to ba mu da wasu cikakken hujja a kansa cewa ga iyaka wanda suka gina amma dai daga ginin annabi ibrahim zuwa yau shine ta akwai tabbataccen tarihi akan wanda suka yi ginin yawa bayan annabi ibrahim sai ƙuraishiya sai amalikawa sai tuhumu sai ƙuraishawa sai abdullahi bin zubairi sai hajjaju sai shi wannan na muradu din wanda yanzu take kai to wannan babban akwai cikakken tarihi a kai to a shaidin ma dai bisa tsarin kwarai shawun aka gina kai kaga ga hijar isra'ila din yana nan a ware ayyau kuma ba a bari masu dawaki ce za su shigo ta ciki dole sai an kewayo hashi saboda wannan dalilin da aka faɗa to yin sauri a wajen dawaki عبيد الله كان حديث يا كربو دغه امام مالك يا كربو دغه جعفر ابن محمد يا واتو باجر واتو جعفر الصادق بن محمد الباجر يا كربو دغه ما هيفنسا ya karbo daga jabir ibn abdullahi ya ce jabir ibn abdullahi ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sauri daga hajarul aswad har ya kai zuwa gare shi a tsoro uku na farko shi yana yi da sauri imam malik ya ce wannan shine lamarin da malamai ba su gushe a kansa ba a waje a garin nan namu amma wannan aka ce a tsawaful kudumi ne amma ban da sauran tsawafin da za a Ubaidula ce wato Yahaya bin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u Sa'adan Umara ya kasance yana sauri daga Hajar al-Aswad zuwa Hajar al-Aswad har uku kewayo uku amma da kuma guda hudun da wace hudu wannan sai ya tafiyar ta al'ada wannan ta min hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Isa bin Uwata cewa ma yasan sa Uwata bin Zubair ya tsanke idan zai dawaci da Ka'aba yana yin sauri a tsoro uku na farko يقول ينا شوى اللهم لا إله إلا أنت وأنت تهيبا ما عملت يا أبنيجي ما وندي كيات من شعب وسامة إلا سيبا كيني كشي لا يا وابا إنكا كبري amma fa ba wai daga murya yake ba yana kaskanta muryarsa yana kasa kasa da muryarsa da fadar wannan Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik an yi shamin ruwata ya karbo daga shamin ruwata ya karɓo daga mahaifinsa cewa ya ta Abdullahi bin Zubair ya yi harma da umra daga Tanjim ya ce sannan na ganshi yana sauri daura da kaba suru uku na farko wato shi Abdullahi bin Zubair dan uwan Urwatu bin Zubair ne wansa ne uwansu ɗaya ubansu da da Urwatu bin Zubair da Abdullahi bin Zubair ya duk ƴaƴan asma'u ne da sayyidina Abi Bakar sai kokin sayyidina Abu Bakar ne ta wajen uwansu to Ubaidullah Shamin ya hannun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u cewa Allah bin Umara ya sanje idan ya harma daga makka ba a tawafi da ka'aba ko tsantsa za su a yi tsakanin safa da marwa sai ya dawo daga mina wato wanda ya harama daga makka kamar galibin alhazai wanda sai sun je makka suke harama da haji to kenan in sun an yi harama ba wani abu na a ce a je a yi dawafi balle ko a je a yi sa'i sai a tafi mai na kawai sai an dawo daga baiwa arfa ne a sannan an yi jefa an shigo maka za a yi dawafin ya fara sannan a yi sa'i ya kasance baya sauri idan ya dawafi daura da kaba in ya zama ya yi harama ne daga makka tunda dawafin kudubi ne aka sharanta saurin sai kuwa zan ya riga ya yi dawafin kudubi ne ba Sunan da Hajarul Aswad a Tsawafi. Balla kan hadisi ya taba daga Imam Malik. Labari ya yi tsawa Imam Malik, Tuwa Muzala sallallahu Alaihi wasallama ya sanya idan ya gama dawafinsa da kaba ya zo da raka kai dawafi ya yi nufin ya fita zuwa safa da marwa sai ya fara sumban da hajjar al'aswad sannan yake tafiya kafin ya tafi wajen safa da marwa wadda la ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shani ibn urwata ya karbo daga mahaifinsa urwata ibn zubair urwata ibn zubair ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abdurrahman ibn Auf ya ka aikata ya aba Muhammad a cikin sumbantar Hajar al-Aswad Abdurrahman ya ce a eh na sumbanta a wani wakacin wakacin kuma da na ga da masu sai in kare Annan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai daidai kai daidai Walla ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karɓi daga shalim da urwata cewa mahaifinsa ya kasance idan zai dawafi da ka'aba yana sumbanta rukunai dukkaninta ya kasance baya barin sumbantar rukunul yamani sai fa in an fi karfinsa wajen ya zama akwai matukar shigowa sumbantar rukunin aswadi a wajen a wato rufan da za a sa hannu a kai Ubaidu lafi amin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Sharin Urwa ya ya karbo daga mahaifinsa cewa Umar Abdul al-Haddadi ya ce Alali yana tawafi da Ka'aba ya ce da rukunin aswad hakika kai dutse ne mun da cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnance ka da ba zan sunnance ka ba sannan kuma ya sunnance shi dora baki a kai Imam Malik ya ce na ji sashen malamai yana son idan wanda yake da wafi da ka'aba ya daga hannunsa daga rukunin yamani wanda shi aka ce ba dora baki zai akai ba damin hannu ne wato zai dora lakin na zabil yadi buz bayani yanda ibn asim yake faɗa ko lakin na zabil yadi matatu hadi kazal yamani lakin na zabil yadi buz bayani yanda dan asim yake faɗa shi rukunin yamani ba baki ake dorawa akai ba sai dai a dora hannu a kai sai dai a dora hannu a kai to imam malik ya ce na ji wasu a cikin malamai yana son idan aka ɗaura hannun a kan rukunul yamani aka ɗago an yi ra'aha a lafiya ya dora hannun a baki kuma abin da yanzu kenan game da raka ta dawafi wanda zaka min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga Shabim da Urwata ya karbo daga mahaifinsa zai taɓa tara tsakanin dawafai bakwai biyu ba ya bakwai ya sake yin wata babba a ce bai sallah tsakanin su ba in yi bakwai to sai ya yi sallah raka ta dawabi sai ya sake yin wata babba sai dai shi ya kasance yana sallah bayan duk bakwan da yana sallar da raka a biyu da yawa yakan yi sallah wujeni makamu ibrahim ko wani wajen ba daidai makamin ibrahim din ba ka ga wannan babbar rusa ce wanda tun a can ma zamanin ma da yake da ragowar sahabbai amma ana haka da yasa kada mutum ya ce dole sai daidai makamin ibrahim zai sallah ba za ta samu ba Eh, ko sai ya dauranci makamin ibrahim din ko bai dauranci makamin ibrahim ba duk inda ya sallah a wannan masallacin raka kai da ya isar masa ai a makamin ibrahim din ko mutum da makamin ibrahim mustahabi amma in zai iya ya zamo akwai larura an ce a gyare to wannan bai imam malik daga dawaji ya idan ya zamo yana da sauki ga mutum ya ta yin nafila da dawafin ya haɗa tsakanin bakwai biyu ko fiye da biyu ma tilkan suhu sannan wato ya iya haɗa bakwai biyu ko bakwai uku ko bakwai hudu daga ƙarshe kowane bakwai ya ringa yi mata raka a ji bayan ya gama sarai sai imam malik ya ce a a wannan bai dace ba abu tsarin da ake bi dukkan gawafi bakwai ya yi mata raka a biyu sannan ya sake wata bakwai ya yi mata raka a imam malik ya ce a cikin mutum da ya haɗa cikin gawafi sai ya rafkana har yi takwas har ta za ta addu'a bai ko kewayo tara yake a cikin da yake ya san cewa ya haura bakwai zai je na dawafin a nan idan a lima annan hukar da idan ya san ya kara sannan ya sallah raka biyu ba ya ce sai ya dawo inda ya kara ba ba sai ba zai ce sai ya dawo hajjaru ba ba sai ya dawo hajjarul aswad sai dai hajjarul aswad sannan zai yanke ba a ba zai lissafa ba da abin da ya kara da ya ce to ba za ya kara sa ya kai shi bakwai yi ba ba daidai ne ce ba za ya tsora kan tarin ya kara biyar sun zama bakwai biye ba hatta har ya zamo ya yi ya sa da bakwai biyu gaba daya to haka ba daidai ba ne hatta ya sila su ba aini jami'a ya zama ya haɗa bakwai biyu ya yi domin tsarin da ake bi a wajen tawafi raka ce ne da yawa duk bakwai da raka a biyu wato akwai rasa da yake sa isa niyya to gyara ya sila hatta ya sila su ba aini jami'a imam malik ya ce tawafi wanda ya kokonto a tawafinsa bayan ya yi hukumu ya yi raka ta tawafi ya koma ya yi raka ta tawafi sai da kuma yana tunanin abu tawafin mako an yi ba shi da ya ba to abin da yake kansa ya dawo ya zo da guda ɗaya ya cika tawafin sa bisa su kankan cewa sannan ya sake raka ta tawafin domin ba a yi wa tawafi raka ta tawafi sai an gama babba wanda yana ci tawafi wani abu ya same shi da zai warware masa alwala alhali yana ci tawafi wanda sarkin sa yi tsakanin safa da marwa a ko tsakanin wannan lamarin da sha'anin wanda irin wannan ya same shi alhali ko ya riga ya yi wani abu cikin tawafin ko ma ya gama tawafin gaba daya amma kuma bai riga ya yi raka ta yin tawafi ba zamin da yake kansa sai je alwala ya fara tawafin tawafin da ya riga ya ya ya baci sai kuma ya sake wasu raka a cikin raka a sai tawafin ko da ya yi bakwa amma kafin ya raka a sai tawafin alwalar ta warware to in ya je alwala ne ya zo ba wai raka a sai tawafin zai ba sai ya sake tawafin nan bakwai sannan ya raka a sai tawafin amma sai tsakanin safa da marwa shi wannan abin da ya same shi min ji ƙarin ruhu daga warwarewa alwalarsa bai yanke masa sa'ayinsa ba domin shi sa'ayi tsakanin safa da marwa alwala ba sharadi ne na ingancinsa ba ba sharadi ce ta ingancinsa ba a'a an so ne an so a sa'ayi mutum ya zama yana da alwala amma in sa'ayi ba alwala sa'ayinsa ya yi sai dai bai dace a ce ya fara sa'ayin ba sai ko yana da alwala yayin ya zama ya fara sa'ayin da alwala amma haka din ma ba wai wai wajibi bane to da wa jabal dumrani littawafi nadbuha alaman qadfa'a hukima wato a ce an so dawa da haratu hadasin da haratu habasin ga wanda yake sa a yi wanda zai sa a yi shi ya zama da da haratu hadasin da da haratu habasin mandubi ne a haƙƙinsa amma wanda yake da wajin shi wannan wajibi ne to alam na sun tashi wannan ko as-salatu ba'da as-subhi wal asr fil dawam